من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارى جدد وجير مع الله سبحانه وتعالى da mu wannan rana ta laraba domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama littafin babban malami al'allama a sheikh muhammad bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke unguwar Hamadu Kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka na Gombe yau Laraba ta yi daidai da goma sha hudu ga watan Jama'a da Nisaniya hijira na da shekara 1442 hakan ya daidai da 27 ga watan ɗaya miladiya 2021 barkanmu da sake saduwa cikin wannan masallaci domin ci gaba da darasi kamar da muka saba. idan yan uwa su manta ba a wancan mako malam yana mana magana game da ma'anar sallah a luga as-salatu fi luga ma'anar sallah a luga ta larabci kamar yadda bayanai suka gabata cewa shari'a ta zo ta samu larabawa da yaransu kuma ta yi mawafuka da su a gurabe da yawa wanda yasa dukkan al'amari na addini to harshen larabci ne asalinsa domin ƙur'ani da shari'ar gaba ɗaya da harshen larabci Allah ta'ala ya saukar da su to malam ya yi ta ƙoƙarin gwama wannan ma'anar ya kawo ayan surtu tauba da take magana kan a karɓi zakka bayan an karɓi zakka sannan wa salli alaihi salli alaihi ne udu lahu ka yi musu addu'a ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan an kira ɗayan ku zuwa ga wata gayyata ta alkhairi falyujib ya amsa fa in kana sa'iman falyusalli idan ya azumi sai sallah ma'ana sai addu'a kenan falyusalli anan falyad'u kamar can fa salli alaihim ud'u lahu duka wannan ma'ana ce wanda tana nufin sallah a yaran larabci tana nufin addu'a kenan har in mutum kuma mukbiran ne baya azumi sai ya ci abin da aka gayyace shi ci falyusalli ne falyad'u wannan anan muka tsaya a makon da ya gabata haka ne inda za mu tashi akwai ɗaya daga cikin mawaƙan laraba na cewa al'asha asha ɗaya ne daga cikin wanda suka yi mu'allakata saba wanda makon da ya gabata mun dan faɗi tarihin shi kaɗan to ɗaya ne daga cikin mawaƙan larabawa wanda muke ce su larabawa a wancan lokaci suna alfahari da mawaƙa masu balaga masu zaraƙan magana don duk ƙabilar da ba ta da mai harshe a cikinta to kabila ce wanda ta ci baya haka ana ganin kamar ci baya ce a cikin kabilu saboda ka duk kabilar take da mawaki irin kabilar da irin su imrul qairi suka fito irin su aisha irin su antar bin shaddad duka kabilu ne da ana alfahari da waɗannan mawaka din wanda mun sha buga misali cewa duk annabi da Allah zai turo to a galabiya zai ba ni mu'ujiza irin abin da shi ne yake ci kaso suna ci a wannan lokacin muka buga misali da annabi musa alaihi salam allah ya ba shi mu'ujiza ta ta abin da yi kama da abin da matsafa suke cewa tsafi ne ya ajiye sanda ta zama mishijiya ya sanya hannu a hammata su fito iya haske abubuwa da yawa irin na mu'ujizar sun faru to a lokacin annabi musa abin da ya fi ci ya fi tara jama'a ne tsafi da sihiri to sai Allah ya bi annabi Musa mu'ujiza da tafi tsafi tafi sihiri domin an nuna mu'ujiza aiki ne daga Allah ba aikin dan adam bane annabi Isa alaihi salam da ya zo lokacin sa abin da ya fi ci kaso ta fi ci shine likitanci da warkar da al'umma da ba su magani to da annabi Isa ya zo alaihi salam sai Allah ya bashi mu'ujizar tafi karfin likitan likitanci zai iya tada macece zai iya shafar idan makaho ya warke zai iya shafa gurgu ya tashi duk irin wannan abubuwan sai Allah ya biya annabi Isa a matsayin mu'ujiza domin ya nuna cewa ita mu'ujiza ta sha babban da ake dan adam shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo lokacin da ma'aikin Allah yazo abin da ya fi ci kasuwar ta daukan jama'a shine harshe waka da ainihin karin magana da zambo da irin abin da harshe dai yake tasiri wa al'umma to tasirin harshe a lokacin ma'aikin Allah shine abin da ya fi daukar hankalin mutane yasa duk kabilar da aka ce ba ta da mawaki a cikin ta tana zama ci baya kuma kabila duk kankantar kabila inda da mawaki a cikin ta shahararre to wannan kabila ta shahara ta zama to ana tsoronta ana girma wata ana kuma mata to da ma'aikin Allah yau sai Allah ta'ala ba shi alqurani wanda shine karshen balaga karshen basira karshen zalaka dukkan wani abu da harshe zai furta to karshe dai ya dai biyu bayan alqurani wajen hikima da basira da irin abubuwan da harshe in ba wahayi daga Allah ba harshe bai isa kera wannan magana da Qur'ani zo da ita ba to sai Allah ya biya manzon Allah alqur'ani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to Aisha shi ma daga cikin waƙensa ga nan baiti bi mala ya kawo akwai ma'anar sallah a matsayin addu'a akwai ma'anar addu'a anan amma da ya furta da sallah yake nufi a ciki amma addu'a yake nufi yake cewa ta kulu bai ta kulu binti wa qad qarrabtu murtahilan ta kulu binti wata essa essa tana cewa wa qad qarrabtu murtahila a lokacin yayi tafiya iya dawowa gida ya kusa dawowa gida shauki na essa ya kama ta tana begen babanta ya dawo gida daga cikin irin abin da yar take faɗa يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع يا الله كنيسان تد بابانا الأوصاب وهلهلو دقا النصب وهلا دا تاكرا والوجاع دا كما تشيوهوكا دا داموي الله كنيسان تد بابانا دقا وانا يا تكي وا بابان تئرن وانا أدواء ما تكي واكي da baban ya ji tunda ya matso dab da gida ya ji na wannan baitin shi ma zai mayar mata da martani ko zai ba ta amsa cikin baiti shi ma sai yake cewa da ita alaiki mislul ladhi sallaiti alaiki mislul ladhi sallaiti fagtamidi ma'ana ke ma kwatankwacin abin da kika yi min addu'a sallaiti anan ne addu'a ke kin ce Allah ka nesantar da babana daga wahalhalu da damuwoyi da ciwuka to ke ma ina musalta irin wannan addu'ar gare ki sai kawo alaiki mislul ladhi sallaiti fagtamidi al ijmab shine rinsa ido ma'ana ki rinsa idon ki nauman saboda ki je ki bacci fa inna da jambil mar'a mutaji'a domin haƙarƙarin mutum iya da buƙatar kwantawa ya huta an gane da kyau wannan shine baituka na al-aisha wanda ya kama ana sallaiti anan shine da'auti kenan da'awa take alayya kenan an gane ai alayki mislu alladhi da'awti bihi alayya malam usul nake cewa ma'anar wannan baitin da can yake cewa alayki mislu alladhi sallaiti shine alayki mislu alladhi da'awti bihi alayya ke ma kwatan kwace irin addu'ar da kike a gare ni sallaiti ai da'awti ana ganewa duka wannan malam iya kokarin fito da ma'anar sallah a lugani ma'anar sallah a lokaci ne addu'a addu'a ai turanci ma gaske ce ko Firaya sallah firaya addu'a an gane ko a luga ta su mata turanci to shi ma larabci haka ne sallah sallah addu'a sallah haka suke cewa an fahimci wannan wa salatu fi shar ita kuma sallah a yaren shari'a yanzu an dawo yare na shari'a kenan ma'anar sallah a shari'a sai maliki ta ibadatu wata irin ibada ce an ce mata ibadatun bi nakira litta'zim wa takrim domin a girmama ibada aka ce ibadatun wace irin ibada ce mai girma zati aqwalin wa af'alin maksusa ma'abociyar maganganu da ayyuka keɓantattu wannan definition na sallah ke kawo ma'abociyar maganganu da aikace-aikace amma keɓantattu tunda akwai aikin da in ba a sallah ba ba a yi ba inda za ka yi sujada in ba a sallah ba ba inda za ka yi rukuyi in ba a sallah ba ba inda za ka yi zaman tahiya ka ɗora hannunka kan cinye kana karkawa in ba a sallah ba kaga zati aqwalin wa af'alin maksusa ibada ce ma'abuciyar maganganu da ayyuka amma keɓantattu don ita sallar aka yi wannan ayyuka din wanda ba a yadda ka yi su a ko'ina ba shine a maksusatun keɓantattun ayyuka da maganganu amma don sallar ake kaga irin tasbihat irin su rabbana wa lakal hamdu irin su wane ne duk a cikin sallah ake yin su ba wata gaba da aka ce an lazumta ma an shar'anta ma ka dinga yin su in ba tasbihin ka da neman lada da sauransu ba amma irin wannan na cikin sallar maganganu ne da ayyuka amma a cikin sallar ake sai maliki ce muftati hatun bi takbiri ita sallah ana buɗe ta ne da kabbara kabbaran harama ita ce buɗe sallah shi yasa duk mutumin da bai kabbaran harama ba kamar ma bai fara sallah ba da mutum zai je har gunda zai ce assalamu alaikum amma kuma bai tana ba bai kabbaran harama ba to bai da sallah ba wata sujjida da zai yi kabli ko ba a kira ma wannan ta gyara wannan sallar babu ita sannan kamar ma ba a fara ta bane dole sai ya da ya sake ta kaga yace muftatiha bi takbir ita sallah in ba ai kabbaran harama ba ba a fara ta ba ba a ma fara ta ba a shari'ance saboda kai yin kabbaran harama to shine yake ba da nunin an fara sallah muftatihatun bi takbiri sallar farilla ana bude ta da kabbaran harama muktatima bi taslimi wanda kuma ana kulle ta da yin sallama idan an ce assalamu alaikum to shikenan an rufe sallah duk abin da za a yi ko bayan sallah yake an gane da kyau wannan aka ce ita ce sallah kamar da malai kawo ibadatun zati aqwalin wa af'alin maqsusa muftatiha bi takbiri muktatima bi taslim ibada ce ma'abuciyar maganganu da ayyuka keɓantattu wanda ake buɗe ta da yin kabbara kuma ake rufe ta da yin sallama idan mun ɗau wannan ta'arifin da a galibiyar malamai sun yadda da shi sun tabbatar da cewa an arrafa sallah kamar yadda za a gane ta kuma cikin sauƙi ba tare da an tsawaita ba idan mun kula da wannan duk abin da ake so ɗan adam ya yi wa Allah kirari ko ya roƙi Allah to ana so kafin ya yi sallama ya yi a cikin sallah tunda ita wannan lokacin daga kabbaran harama zuwa sallama ita ce sallah din duk abin da zai biyo baya to a wajen sallah za a yi shi kuma duk abin da za a yi a cikin sallah to martabarsa da kimarsa da darajarsa ya fi a yi a wajen sallah ina fata kun gane sauraka hatta addu'o'inmu da muke yi da bukatocinmu a gun Allah to mu dinga kokarin saƙa su a cikin sallah musamman cikin sujud musamman a cikin sujjoji sujjada tun da ta farko har zuwa ta ƙarshe to ka samu kowace gaba ka dinga faɗa ma wa Allah bukatunka wannan addu'ar da za ka yi cikin sujjada ta fi kowace addu'a zama kusa da karɓa agun Allah tunda an ce aqrabul mar ila Allah ta'ala an yakuna sajida an ce lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah mahaliccinsa babu lokacin da ya kai lokacin da yake sujjada a lokacin da goshin ke ke karkake sujuda don Allah to a wannan lokacin ka fi kusa da Allah a lokacin da ka fi kusa da Allah kuma sai ka faɗa masa bukatunka ya fi a ce kana waje ko kana nesa da Allah mai girma da buwaye an fahimci wannan saboda ka mu dage mu dinga ƙoƙarin saƙa abubuwa masu masu muhimmanci a cikin sallah ko ma tahiya tahiya kafin ka ce assalamu alaikum kana cikin sallah bayan ka kammala tahiya akwai addu'o'i masu nauyi wanda wani wata ta zo a cikin ma'asurat irin abinda mazan Allah ya koyar wasu kuma an baka majjanin kofa a kusa ka dinga kawowa cikin ikonka da damar ka misali ga addu'ar da ma'aikin Allah ya koyar bayan mutum ya kammala tahiyan karshe yayi tahiyya yayi salatul ibrahimiyya zai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal abubuwa guda hudu ma'aikin Allah ya ce dukkan mutumin da ya kammala ta yankar shi da kai sai assalamu alaikum to an shar'anta masa yi wannan addu'a ya nemi tsarin Allah daga wannan bala'o'i da bala'o'i ne ai na farko fitinar rayuwa fitinar rayuwa wanda ana cikin ta asbaha mu'minan wa yamsi kafira mutum ya waye gari mu'mini amma kafin yamma ya zama kafir ko amsa mu'minan wa asbaha kafira mutum ya kai marece musulmi mumini amma kafin garin Allah yawa ya zama kafi iya cikin fitinar rayuwa wannan ko mutum bai san yaya ƙarshen zai kasance ba da wace kalma za ka cika da wani aiki ne ƙarshenka wani lafazi ne ƙarshenka me ƙarshen shiga bakinka halal ne ko haram duk wannan iya cikin fitnatul mahaya sannan fitnatul mamat fitina ta mutuwa yaranka zai fita a wani yanayi a wani gu da wani irin mutane da wani irin lafazi da wani irin kaza wannan abin tsoratarwa ne sannan ga dujal ga azabar jahannam ka roƙi Allah ya kare ka daga azabar wuta ka roƙi Allah ya kare ka daga fitinar dujal duka wannan bala'o'i ne wanda kowane ɗaya zai iya halakar da ɗan adam ya kai shi wuta to sai ma'aikin Allah da yake ya san illar su sai ya ce mu yi su kafin mu yi sallama ashe addu'a ce mai nauyi mai tsada duk addu'ar da mutum zai yi yayi ƙoƙarin yin ta kafin sallama ta fi a ce yayi ta bayan sallama dan wa'ansu ma daga cikin malamai suna cewa ita addu'a da ake yi bayan sallama a sallah to a galabiya addu'a ce addu'a ibada ce ba du'a matsala ba ce du'a ibada ita kuma du'a ibada kamar Allah rabbi ghfirli wa hamli wa afini wa duk da irin wannan Allah gafarta min ba na aljanna jikan mahaifanmu da sauransu wani ke du'a ibada amma a galabiya du'a mas'ala akwai malamin da ta karhanta ta ita bayan sallah Allah ba ni gida Allah ba ni mata Allah ba ni mota to wa'ansu malaman sun ce makaruni nake ta bayan sallah ka yi ta a cikin sallah bukatunka a cikin sallah ya ci wannan wasu kaulin malamai ne daban an fahimci wannan amma duk ma yanda aka je aka dawo ko ma me zaka roƙa to kai kokarin ka roƙe a cikin sallah tahiyya sujjada waɗannan gaɓoɓi ne wanda ake faɗa ma wa Allah bukata Allah ta'ala ya samu gani wanda shi ma ne yake cewa muktatima bi taslim wanda ita sallama sallah ana cewa assalamu alaikum an gama sallah shi yasa hatta azkar da aka koyar bayan sallah to idan kana da uzuri an baka dama idan ka fito waje baka yi kayan ka Umar dan Khattab ya ce radiyallahu anhu akwai lokacin da za mu yi sallama akwai bukatar da za ta tashe mu da gaggawa amma kafin mu je gunda za mu je muna tasbihi a hanya amma kuma duk gaggawarka ba a yadda ka katse wata gaba a sallah ka fita kai a waje ba duk yadda za ka yi sallah a lokacin da za ka yi sallah ka tashi amma duk abin da ya zo a bayan sallah an baka dama a waje ka je ka yi shi amma wa'ansu suna fifita suna martaba addu'ar bayan sallah akan addu'ar da ake yi a cikin sallah ina fata kun gane wannan kuma hankali ma zai baka wannan cewa babu ibada da ɗan adam zai yi wanda zai fi zama kusa da Allah fiye da sallah ba musulmin da ke shaka akan wannan ko za a samu musulmi dai a ce iya da wata ibada da tafi sallah agunsa babu kuma babu ibadan da Allah yake martabawa yake girma fiye da sallah domin irin kaunar da Allah ta'ala yake yi wa sallah sai dai ambaci sallah a Qur'ani sama da guta bani da shida gurabe daban-daban daban kuma yace a yi ta sau biyar a dare da yini babu ibada take maimaituwa lokaci bayan lokaci kamar sallah babu ibada ɗaya da manzon Allah ya nassanta hadisi cewa duk mutumin da ya je kiyama ibadarsa ta sallah ta yi daidai to dukkan ayyukansa Allah ya gafarta masa awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyama as-salah farkon abin da za a fara bincikawa aikinka bayan ka mutu sallah ne idan sallah ta yi daidai shikenan abubuwa sun kyau idan kuma sallah ta gurɓace ta ɓaci dukkan abubuwa sun ɓaci manzo Allah ya nasanta hadisi akan wannan to kun ga shi ibada sallah ta fi kowace ibada muhimmanci kuma shi ma'aikin Allah da kansa yake cewa idan kun yi ruku'i fa azimu rabbakum ku girmama Allah subhana rabbiyal azim subuhu qudus rabbul malaikati huru amma da yazo sujada sai ce fajtahidu fihi du'a a gaba sujada ku matsa ku dage wajen faɗa wa Allah bukatunku bayan kun tasbihi to ku dage da addu'a saboda fi lalle ilalla yana da kyau mu tira da irin wannan sanarwar ko kuma irin wannan nuna da malamai suke yi wajen kokarin faɗa ma wa Allah bukatun mu daban-daban a cikin sujada ko kafin tahiyya kamar yadda suna ta tabbatar malik ke cewa fa yasmilu zalika salatul khams wannan tarifin da malai ya kawo ibadatun zati aqwalin wa af'alin maksusa muftatiha bil takbir muftatima bis salim to ta kunshi dukkan salolin farilla guda biyar shi ne fa ya milu zalika salatul khams dukkan sallatin daga asubati azhar la'asar maghrib isha duka sun dunkula a wannan magana wal juma'a har sallar juma'a ma ta shigo cikin wannan ita ma ibada ce za ta aqwalin wa af'alin maksusa muftatiha bit takbiri muftatima bit taslim ita ma sallar juma'a ta shiga wannan an gane da kyau wa salatul janaza ita ma sallar janaza ta shigo ita ma ana bude ta da kabbara ne ai kuma ana rufe ta da me sallama muftatiha bit takbiri muftatima bit taslim hatta sallar janaza ta shigo wa sujudi tilawa har sujudi tilawa irin sujjadodin da malaman qur'ani suka sa musu alamu idan mutum ko sallah ke ko karatun qur'ani ke matakar yana da alwa idan ya zo gaba zai sujjada ita ma ana kabbara kuma idan ba cikin idan ba cikin sallah bane ana sallama wa sujudi shukr haka nan sujjada ta godiya kawai kana zaune amma wani albishir abin da kake kauna ko Allah ya kwararo ma wani alkhairi to idan kana da alwala kai ka faɗa kai sujjada fakarra sajidan shakir lillahi azza wajal sai kai sujjada domin ka yi wa Allah godiya kana neman aure da wani hamshakin alhaji ne misali ko da wani honorable kai kuma ka mutu kana son yarinya haka kawai kana zaune har ka fidda rai ya zo ce ai wannan an baka to ka kai kiyawa Allah sujjada ko kuma kana neman aiki ka kai application ana ta fama an ce ku biyar za a dauka amma saboda ku ɗari kun kai application can ka kira ka ce wani to Allah ya Allah ya maka kana jiki to nan ma bakar sajida sai ka fada kai wa Allah sujada dukkan abin da ya faranta ma rai ko ka ji dadin sa bisa irin kyauta da baiwa da Allah ya ma matukar kana da Allah to ana yi wa Allah ta'ala sujada an gane ko shine sujud shukr kenan sujada dan godiya ga Allah bisa wata baiwa da ya ma idza qulna bibtititahi lima bitakbiri idan muka ce waɗannan sunnoli duka ana bude su da kabbara wakti ta mihima bi taslimi kuma duka ana nufi su da sallama duka wannan dukkan su haka suke sallan farilla sallolin nafila sallar juma'a sallar janaza sujudi tilawa sujudi shukuri sallar roƙon ruwa sallar kiskewan wata kiskewan rana duka inda ya sunanta sallah a shari'a ana buɗe ta da kabbar ana rufe ta da sallama ne an gane ko to sai malai ke cewa wala yashmilu zalika tawaf bil bayt amma wannan ta'arifin da yawa sallah ba dawafi a ciki dawafi bai fado cikin wannan tsari ba ku duba martabar ɗakin Allah wanda shi kadai ne a duniya kuma akwai gaba ta cikin rukunan musulunci guda biyar matukar Allah bai baka ikon kaje wannan goma ba inda Allah ta'ala yake so kai wannan aikin shine dawafi da safa da marwa da sa'ai da sauransu matukar Allah bai baka dama kaje wannan goma ba to Allah bai da duk duniya kai wani aikin ba shine aikin haji wanda yake da zarfin zaman da makan zarfin makan shine guraben da aka yi foitin a aikin haji yanzu ka'aba safa da marwa arfa muzdalifa mina da sauransu waɗannan guraben su ne wannan zarfin makan wanda dole a wannan gun Allah ke kai ibada an ba wannan gun kai wannan gun Allah bane kama to ku duba da ɗakin Allah ke da martaba inna awwala baitin wudi'a lin-nas للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم سألت ومن دخله كان آمنا الله يتبت الدول اللي لكن الله يسمو أمين يسمو أمين سوا to amma duk da haka ibadar da ake a ɗakin Allah a Ka'aba ba da kai sallah muhimmanci ba ba da kai sallah martaba ba tunda ya ce wala yashmilu zalika tawaf bil bayt wannan ta'arifin da yawa sallah to ɗawafi a ɗakin Allah bai shigo cikin layin ba li'annahu la yuftatahu bi takbiri domin yi ɗawafi ba a buɗe shi da kabbara ko ana yi ina Allah zan suke ne an ce dai fabda ubi ma bada Allahu bi ko da daga dama za ka fara inna safa wal marwa min sha'ira da sauransu ai zagaye guda bakwai da sauransu to wannan shine kaga la yuftatahu bi takbiri ɗawafi ba a fara yi da kabbara wala yuftatahu bi taslim kuma ɗawafi in ka gama ba ka ce assalamu alaikum ko za ka faɗa a gane yawa ɗawafi ba a buɗe shi da kafara ko ba a rufe da sallama wa amma hadisu amma ma laita akwai wani hadisi da yake yawo duk da cewa hadisin ba shi da inganci a ɗawafu bil baiti salat a ɗawafu bil baiti salatu wani hadisi ne wanda aka rajahu a tirmidhi kitabul hajji babu ma ja'a fil kalam fi ɗawafi amma malam ibnu taymiya ya ce hadisi bai inganta ba fa innahu la lam yuthbit an nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya izai mana yau ya isa domin shekul islam duk wanda ya san tarihinsa a ilimance to maganarsa game da addini hujja ce tun lokacin rayuwarsa malamai sun ittifaki akan wannan inda aka ce shekul islam ya yi magana kan abu to magana ce umda za ka iya kafa dalili da ita a rubuce kuma a magance kuma dalilin ya isa domin babu fanni ɗaya cikin fannonin addini da shi wannan malamin allah bai mai kibara a wannan fannin duk inda ka bi shi cikin rubuce-rubucensa sai ka ɗauka a nan ɓangaren ya ƙware yanzu ka ɗau ɓangaren tauhidi idan ka nutsa da bincike wajen maganganunsu da rubuce-rubucensu kan tauhidi sai ka ce shekul islam bai san koyi ba sai da wuri idan ka zo janibin tafsiri to nan ma idan ka yi nutso cikin maganganun sai ga kamar ma bai san koyi ba sai bangaren tafsiri idan bangaro ka ɗauko bangaren ulumul qur'an ka ɗauko bangaren shari'a idan ka ɗauko bangaren hadisi to shi ma idan ka zo cikin ilimin hadisi ka ɗauka bai san koyi ba sai ilimin hadisi domin iya cikin wanda ake ce masa hafiz fil ilimin hadisi duk wanda malaman hadisi kace mai hafiz ne to akalla ya haddace hadisai sama da dubu a kansa kuma kowane hadisi matan wa sanadan tun daga haddasna haddasna har zuwa manzon Allah ya ce to ya haddace sama da hadisi dubu a kansa to kaga duk wanda yi wannan ya bi hadisi yace bi inganta ba dole a sallama masa ba irin bane masu bacci masu jin karatu a kasar ko a rediyo shi ne zama hujja a gare mu su bin abun suke da gaske suna jin abin an wani an wani sai sun ba abin sai sun kure masa tafiya sun ga karshen sa mai inganci ne kuma inganci ne to da suka tara karatu to yake cewa wannan hadisin ko da kun je yana yawo lam yusbit an nabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba kama kala kama kala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala malam usman ke kafa dalili akan maganar shaykhul islam duk girman malam usman wajen ilimi amma sai dauko kaulin shaykhul islam ya kafa hujja da shi kuma ya rubuta kuma ya watsa wa duniya take gani domin magana da na faɗa ɗazu ta zama dalili kaulin shekul islam dalili ne a rubuce dalili ne fakad kana rahimahullahu ta'ala hakika yake cewa shi malam Allah ya masa rahama wa qad ittafaqa ulama dukkan malamai sun ittifaqi aka ce ittafaqa ulama to malamai da sun isa su magana a ja addini ala annahu la yajibu li tawaf ma yajibu li salat malamai duka sun yi ittifaki sun haɗu kan cewa abin da ya zama wajibi ga mai ɗawafi to bai zama wajibi akan mai sallah ba ko abin da ya zama wajibi akan mai sallah bai zama wajibi akan mai ɗawafi ba an gane dukkan malaman shari'a sun ittifaki akan wannan wajiban da suke kan mai sallah ba sa kan mai ɗawafi min at-tahrim wa tahlil akwai abubuwan da aka haramta aka halatta misali duk mutumin da ya kabbara sallah zai kawai kabbaran harama ya fara sallah magana haramun ce a gunsa shin abinci haramun ne a gunsa shan abinci haramun ne a gunsa waiwaiwaiwaye kalle-kalle matukar ba da babban larura ba haramun ne a gare shi an gane da ko tafiya gaba dawowa baya duk haramun ne a gunsa a nan dai zai tsaya gun da ya kabbara sallah din to kun ga wannan akwai abubuwa da yawa da shari'a dama an ce ai takabiratul ihram kabbaran da za ta haramta ma abin da da halal ne akan kai ko kana cikin masallaci a yanzu zaka iya cin abinci zaka iya shan ruwa ko ba ka bane to amma ana cewa Allahu akbar shi kenan wani ya zama haram kaddara tamkar azumi kake shi yasa malamai suka ce ita sallah idan ka bi ta a hankali dukkan arkanin islam guda hudun nan banda ita ta haɗo su a ciki kaga idan ka dau azumi dukkan wanda ya kabbara sallah har ya ce assalamu alaikum azumi yake ko ƙwarsa ko kai waye waye sarkin ƙwarsa sallah dai ta minti biyar zuwa goma ba za ka ce kai gana da ƙwarsa chronic ba za ka sa wata ‘yar aya a aljihun ka ko wani kunu sai za ka sha ba zai yi ba an gane da ko idan ka ɗau zakka zakka ai lokaci ne wanda kake da shi wanda lokacin ne ya jawo ma damar ba da zakara ko kasuwa ko noma ai lokaci ne kake da shi ka yi amfani da shi wajen tara wannan dukiya to idan ka zo sallah wannan lokacin kafin da shi zaka ko kai ne sarkin kasuwanci ba za ka sai da kai kana sallah ba ko kai ne karto sarkin noma kana sallah dai ba za ka yi noma ba shi wannan lokacin kansa na sallah zakka ce ka fidda shi daga dukkan lokacin ka na tara mu abubuwa an fahimci wannan idan ka ɗauko tauhidi ita kanta tsaye da sallar tauhidi ce girmama Allah kambama shi roƙonsa yadda shi kadai ne yake abubuwa yadda shi kadai ne mai gafara mai rahama duka shi ne abin da ya kunshe tauhidi ai to shi ma akwai a cikin sallah idan ka ɗauko maganar aikin hajji da malamai suke faɗa ita ma akwai wata gabarta wanda ake gudanarwa a cikin sallah wanda malamai suna cewa shi aikin hajji kusan dama ce da hali ba wannan walillahi ala nasu hijjul baiti min isma alaihi sabila sai ka samu dama da sarari daman shine lafiya an gane ko istiba din shine abin da zai kai kacin wanda za ka yi aiki to sallah dole sai ka amfani da lafiyar ruku'i sujjada tsayuwa tahiya zama tashi duka wani istiba din ne sabil din zaka baro gidanka ka tafi masallaci zaka baro kasuwan ka tafi masallaci zaka baro majalisar ka tafi masallaci duk wannan malamai ne masu istinbadi suka ce duk abin da waɗancan arkan guda hudu suka kunsa to akwai alamarsa a cikin sallah domin ita ce ibada da Allah ta'ala ya martaba ta to kaga a dawaki zaka iya cin abinci zaka iya shan ruwa zaka iya yin magana kuma haka bane zaka iya tsayuwa ma ka huta sannan ka ci gaba kaga sabanin sallah duk gandar ka ba zaka ce kai na yi raka'a biyu ban huta in na huta can kuma ta ya karasa biyun ba zai yi ba ko sallar magariba ce na yi raka a ɗaya ban ɗan huta can kuma yin ta yin ƙara ɗaya yin ƙara ɗaya ba zai yi ba in dai ka fara sai ka gama ka fara ta fi lokacin wahid wa fi anin wahid lokaci ɗaya kuma da karo ɗaya ake so mutum ya gama sallah fahimtu kun ga wannan a wannan alfarki ne wannan musamman ɗaliban ilimi kusan wannan bambanci tsakanin sallah da ɗawafi bambanci tsakanin sallah da ɗawafi mal farq bayna salati wa tawaf an gane da kyau ko ina da kyau ita sallah gata ibada ce mai kaza mai kaza mai kaza da in ba a sallah ba a yi dawafi kuma gashi gashi gashi shi an halartar da abin da haramu ne a cikin sallah wa qira'a wa ghairi zalika kuma ita sallah dole sai kai karatun qur'ani dole kare la salata liman lam yaqra bi umil qur'an ita sallah ba ta yi in ba a karanta qur'ani ba fatiha da sura amma dawafi ba akwai shirin karanta fatiha akwai shaɗin karanta sura a ciki babu wala yutlibuhu ma yutlibuha min al-akli wa shirb kuma abinda ake nema kada kai a cikin sallah ba a nema kada kai a cikin dawafi kamar ci da sha wal kalam da magana wa gairi zalika da wadansu wadannan duk wannan halal ne ke a cikin dawafinka amma kuma haramu ne ke a cikin sallah an fahimci wannan to kun ga wannan kadai ya sa za mu gane martaba sallah ɗazun nan nake cewa dukkan wata buka a bayan ƙasa gude wanda za a ce gashi gune ba da ya kai martabar ɗakin Allah a bayan ƙasa duka babu shi to amma ibadar da za a yi a can ɗin ba ta kai ibadar da mutum zai a garin su ta sallah ba na wala yubdil ko ma yubdil haka ne abin da zai ɓata sallah ba shi bane zai ɓata tawafi misali akwai abubuwa da in sun faru a sallah sallah ta ɓaci kamar haka kawai alwalarka ta warware sallah ta ɓaci kuma haka bane ko mutum haka kawai da gangan yayi magana alkalamu amdan haka kawai ba wani larura ba komai ka ce wane zo nan kana sallah to sallah ka ta ɓaci to kaga irin wannan abubuwan da suke ɓata sallah ba sa ɓata dawafi ba sa ɓata dawafi shine wala yubtiluhu ma yubtiluha abin da ke ɓata sallah baya ɓata dawafi jazakallahu khairan min al'akali wa shirbi wal kalam ko kuma kana cikin sallah ka ci abinci da gangan sallah ta rushe ko ka sha abinci da gangan sallah ta rushe ko kai magana da gangan sallah ta rushe amma duk wani ko ba sa rushe ba sa rushe dawar fahimtu wannan shine al-fasl as-sani kai tsaye zamu shiga fasali na biyu mata wa aina furti salat mata suka ce lil zaman wa aina lil makan mata yaushe aina kuma a ina furidati sala yaushe ne a ina ne aka wajibtarwa da musulmi sallah a ina ne kuma yaushe ne wani yana da kyau yanzu a samu nema wannan tambayar a cikin mutum ba musulmi ba ne yace to wani addinin nan naku fa ina so na shiga amma da Allah ina so ka dan mun bayani ita wannan sallah da kuke kullun yaushe ne aka ce ku za- ta zama wajibi a kanku ne yaushe aka fara ta kuma a ina aka faranta muku ita kasa dan adam iya san jin tarihi ai. dan adam iya san jin tarihi akwai wanda tarihi ne zai iya jawo ke musulunta yaushe aka ce ku yi sallah ne yaushe kuma a ina ne aka wajibta muku yin sallah to malam usaimin yake cewa furidati salatul khams qabla al-hijra lailatul mi'raj an fardantawa musulmi na al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah guda biyar kafin hijira kafin ma'aikin Allah ya hijira daga makka afwan qabla al-hijra lailatul mi'raj kafin hijira a daren da aka yi mi'raji kenan daren da aka yi isra'i da mi'raj kafin hijira aka yi isra'i da mi'raj isra shine tafiyar dare daga maka zuwa baitul maqdis mi'raji kuma daga baitul maqdis zuwa can gaba da saman bakwai to a wannan daren kafin hijira aka fardanta sallah kamar yadda shi malam ya rubuta a littafin ai fi lailatul lati usri biha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren da aka yi tafiyan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila baitul maqdis wanda aka je baitul maqdis summa urija bihi ila sama sannan aka hauhawa da shi ake sama da shi duka tarihi wannan kowa ya san wannan tarihi tunda qur'ani ya zo da sura sukutum akan wannan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir sura ce sukutum Allah ya saukar akan wannan qadiya din kuma an ce manzon Allah yana zaune cikin garin Makka da daddare bayan sallar isha'i haka can dai dare ya dan fara shiga sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ta'ala ne ya ce ka zo mu je da kai eh ya isa ne ai yanzu ko kai ne mai girma gwamna ya ce a zo a tafi da kai inda ba laifi kai ba an ba rubutu kai a facebook ko wani abu ba to kaga ai za a sa ran za ka da da wani to Allah ne ya ce mala'ika ya zo ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kansa iya ƙara fito mana da martaba sallah da kimarta don domin duk wani abu da aka ce a yi ko kar a yi to wahayi aka sako a yi shi kawai amma ita kuma sallah sai da aka ce mazan Allah je karo duk abin da ka sani na ibada azumi zakka auratayya rabon gado kasuwanci wane ne duka ma'aikin Allah iya zauna ka aiko wahayi a yi amma da aka zo qadiyar sallah sai aka ce a'a manzon Allah da kansa zai je ka mala'ika ya zo ce manzon Allah Allah ya ce mu tafi da kai cikin dare ya zo da abin hawan ana ce masa buraka dabba ce mai kama da taguwar raƙumi haka malamai suke cewa daga baitul daga makka zuwa baitul maqdis a lokacin malamai suna cewa aƙalla tafiya ce ko a doki ne ko a raƙumi sai kai aƙalla sama da kwana goma sha biyu kana yi domin tsakanin iya da nisa kuma ga bakin hanya amma manzon Allah yake cewa da mala'ika jibril ya zo da wannan abin hawan nasu suka hau iya ganinsa inda idan ya tsaya to idan wannan dabba ta ɗau kafa ta za ta kai ta ga yafi motar ka gudu iya ganinsa inda idan ya tsaya idan ta ɗau kafa ta to za ta jefa ta inda ɗaya kafar ta tsaya idan iya ganinsa ne ta ɗau kafa ta za ta jefa in seconds ko minutes suka je baitul maqdis shiga sa baitul maqdis tafiyar kwanaki amma cikin yan sakan kuna suka je baitul maqdis suna zuwa suka sauka suka yi ga masallacin suka yi raka'a biyu ta nafila suka zauna to daga masallacin kuma sai Allah ta'ala ya ba su ikon tashi sama daga cikin masallacin ku suka yi sama suna zuwa sama ta daya suka kwankwasa aka ce wane ne sai ce mala'ika jibril ya ce da kai da waye ya ce da ni da muhammadu rasulullah sai aka ce eh an ba mu izini in ba kuma karin buɗe kowa aka buɗe koma sama suka shiga sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai in ba ku ba wanda aka ba da dama a buɗe mai kofar sama daga nan suka je har sidratul muntaha can gaba da sama bakwai duk fa da daidai fa daga nan suka je har inda kursi yake har inda al'arshi yake sun je wani gutse mala'ika jibril ce ya rasu Allah ni anan zan tsaya domin duk wahayin da Allah yake min anan nake tsayawa duk sakon da zai bani na taho da shi duniya to ba na wuce wannan saboda kai ni a nan zan tsaya kai kuma an je kauce kai gaba manzon Allah ya yi gaba daga inda mala'ika yake zuwa ya je gunda ba wani inda dan adam ya ji ko a zuci cikin mazaje haka mai infaraji ya ci ko a tunani ba wanda ya je gunda manzon Allah ya ji wanda Allah ta'ala yake cewa a ya je ma zagal basar wa ma tsaga laqad ra'a min ayati rabbil kubra manzon Allah ba dan kauye bane da ya je idansa bai gushe daga inda aka ce ya kalla ba shine ma zagal basar idansa bai yi kallon kauye ba yanzu ka je wani a kai shi wani goma ne gani to ya je gunda ga wuta ga aljanna ga mala'iku ga al'aji ga kursi amma idansa bai guce daga inda aka ce kallon ba Allah ya ce laqadar amin ayati rabbil kubra Allah da kan zai ce manzon Allah mun nuna masa ayoyin mu manya manya akbarul makhluqat ba wanda manzon Allah bai gani ba ya ga wuta ya ga aljanna ya ga mala'iku ya ga kursiyu ya ga al'arshi ya ga dukkan abubuwan da Qur'ani ke ba mu labari manzon Allah ya gama da su har ya shiga aljanna har an nuna masa irin kalan azabar da ake wa 'yan wuta har yazo yake ba da labari ya ga wata an rataye ta da gashinta ya ga wata an ɗaure ta harshenta ya ga wata kaza kaza duk ya bada wannan labarin domin matsayinsa da gatansa abun Allah subhanahu wataala bayan an yi wannan sai Allah ta'ala ya bayi saƙon sallah ya taho da shi kun ga wannan shine mahallu shahid hatta mala'ika jibril alaihi salam bai san me Allah suka tattauna da manzon Allah bai sani daga Allah sai manzon Allah suka tattauna ƙadiyar sallah sannan shi ma'aikin Allah ya ɗauko saƙon sallah ya taho da ita to kun ga wacce magana da muke yi ta maganar Isra'i da Mi'raj to an yi shi ne fa cikin dare ɗaya da dare ne kafin alfijir ke to aka je aka dawo kuma anan na faɗa ina tsammanin cewa tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu akwai tafiya shekarar ɗari biyar daga nan dandanin ƙasa zuwa sama ta gaske tafiya shekara ɗari biyar ce kamar tafiyar jirgin sama ba ma tafiyar mota ko mashin to haka tsakanin sama ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai tafiyar wajen shekara ɗari uku da hamsin da wani abu misali to amma a cikin dare yan awanni aka je aka dawo da ma'aikin Allah ya dawo gari maka a lokacin musulmai ba su da yawa suna da rauni majoratin mutanen ba musulmai ba ne sai yake ba su labari da asuba cewa ai da daddaren nan mala'ika ya zo mun je baitul maqdis daga nan mun je har sama ta bakwai ya dawo taɓa suke cewa wannan maganar anya suke cewa ai ko babban abokin na kuma ba zai da wannan maganar suna da sai na abubakar radiyallahu anhu ai shi ne dai aminin ka dai kowa kusa da kai to ko shi ka faɗa wannan magana ba zai da a dare ɗaya ka je wannan tafiyar ka dawo suna cikin tafiyar sai ga sai na abubakar radiyallahu anhu sai ka ji abin da abokin ka ke cewa abin ma ya girma ba yanzu ya ce me ya ce sai ce ai ya ce da daddaren nan an yi tafiya da shi baitul maqdis har sun je sama ta bakwai sun dawo sai sai na abokan ce shi ya faɗa da bakin suka ce eh shi ya faɗa ya ce wallahi in ya faɗa ban da yabi wannan mana ya dabi domin imani irin na sai na abokan da Allah wani ya tabbatar manzon Allah da abin da ya faɗa gaskiya ne li'annahu la yaqiqu anil hawa in huwa illa wahyu ma'aikin Allah baya buƙatar magana sarrai duk abin da zai faɗa wahayi ne daga Allah mai girma da buwa an gane da kyau ko saboda ka ita sallah malai yace a wannan daren aka fardanta daren da manzon Allah ya Isra'i da Mi'raj ya dawo to ana aka fardanta wa musulmi yin sallah shine fi laila allati usira fiha bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ila baitul maqdis thumma urja bihi ila sama a wannan daren da aka tafi zuwa ga sama aka aka ce to sallah ta zama wajibi wa kanat qabla al hijra bi sanatin wahidatin sai malaki cewa ita wannan isra'ila bi iraji kafin hijira da shekara ɗaya aka yi ma'ana bayan an je an dawo shekara tana dawo kuma aka shayi hijira wakila bi salati sanawat wa sun mutu malaman suka ce a kafin hijira da shekara uku wakila bi khamsi sanawat wa sun malaman suka ce a kafin hijira da shekara biyar ala ikhtilafi al-aqwali ulama kenan wa faradaha Allah ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kamsina salatan kull yawmin wa layla farkon fardan ta sallah ya yan uwa sallah hamsin aka ce mi hamsin a dare da yini haka Allah ya cewa manzon Allah ku je ku yi sallah hamsin da kai da al'ummarka a dare da yini daga asuba zuwa dare a yi sallah guda hamsin hamsina salatin fi kulle kulle yawmin wa laila fa kabila manzo Allah sai ya karba ya karba sallah ya taho da ita wa nazala mustasliman li hadha al-amr ya sauko daga inda Allah yake ayi Allah yana sama kenan inda aka ce wa nazala ya sauko kuma an ce urija urija shine tashi ayi sama an gane ko a ce Allah al-kursiyunsa al'arshinsa zati duk suna sama amma ilmihi wa kudratihi bi kulli shay ilimin sallah ilimin Allah da kudrar suna ko ina shine huwa ma'akum aina ma kuntum fi ilmi wa kudratihi amma zatin sa al'arshin sa kursiyun suna sama wannan shine aqida ingantacciya warkakkiya an fahimci wannan to malai yake cewa manzon Allah fa kabila wa nazala sai karbi salan nan ya sauko mustasliman li hadha al-amr iya miƙa wa Allah wuya ga wani al'amarin ya yarda ya karɓi saƙo daga Allah radiyan ya amince bi fardillahi lahu bi fardillahi lahu irin abin da Allah ta'ala ya fardanta masa wa huwa qa'idu hadhihi al-umma kuma shi manzon Allah shine jagoran wannan al'umma an gane musulmar yanzu misali a kirayi mai girma gwamna zuwa Abuja a ce za a ba da doka kowace jiha daga federal government za a ba da doka a je a yi idan gwamna ya karɓi wannan doka ya sa hannu sai an zo an ce kowa daga cikin mutanen gombe ya sa hannu ai gwamna ya wakilci kowa kamar ana taron majalisar ɗinkin duniya da shugaban ƙasa ya je kaga ya wakilci duk mutumin da yake najeriya misali to manufar wa huwa qa'idu hadhihi al-umma karɓo sallar da ya agun Allah ya yarda da ita kowa ma ya yarda an gane ko kowa ma ya yarda yadda ka san gwamna da ya je karɓo doka a jiha daga sama dole ka bi wannan dokar bayan da za ka yi tunda shi ne jagoran ka ne shugabanka to haka ma'aikin Allah qa'idu hadhihi al-umma da ya karɓo dokar daga Allah to kamar kowa ma ya yarda shi ne ma'anar ruhu qa'idu hadhihi al-umma والتزامه بذلك التزام لأمته كلها abin da ya lazumtu a kan manzan Allah to ya lazumtar wa al'ummarsa duka abin da ya karɓo to ya karɓo wa dukkanin al'ummarsa shi ne waltizamihi bi zalika iltizamun li ummati li umma kulliha duk abin da ya zama ya zama lazimi ma'ana yau yin sa yau da gobe ya zama wajibi to haka nan manzan Allah ya karɓo to har al'ummarsa ya karɓo gaba daya ana fahimta hatta marra bi Musa bin Imran manzon Allah ya karɓo sallah ya sauko sai ya haɗu da annabi Musa a sama ta shida iya sama ta shida nan Allah ta'ala ya zaunar da shi kafin abu sa kofa ta shi alƙiyama marra bi Musa bin Imran alaihi salam wa huwa fi sama as-sadisa hi iya sama ta shida fa qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima umirta ya rasulullahi me aka baka umarni ka je gun Allah ka dawo na san da umarni me aka baka umarni da shi qala sai manzon Allah yace umirtu bi 50 salatan kullu yawmin ya Musa ubangiji na ya bani yin sallah guda hamsin a kullum da ni da al'umma qala sai annabi Musa yace inna ummataka la tastati'u 50 salatan kullu yawmin manzan Allah al'umarka ba za ta iya sallah hamsin ba a kullum ba za ta iya ba kuma haka ne da biyar ɗin ma da yaya za a ke biyar ɗin ma da yaya wani ga tarif ta salana a cikin mu da yawa biyar ɗin ma da yaya annabi musa ce inna ummata ka la tasayu kam kina salatin kullu yawm sha wallahi al'umarka ba za ta yi ba to malamin suke cewa wani dalili ne yasa annabi musa ya faɗi wannan magana iya da working experience ne domin shi annabi ne ya zauna da mutane a baya ya sha gwagwarmaya da su ya san matsalolin jagoranci to da yake ya shiga ajin ya fita ya ji abin da ya ji to sai yake faɗa manzon Allah ce al'umma ka ba za ta yi ba domin iya tuna irin zamantakewarsa da mutanensa har ma ya ci gaba da cewa inni wallahi annabi Musa ya ci gaba da cewa ni dinnan kaga ina ma rantsuwa da Allah kad jarrabtu an-nasa qablak wallahi an fituntuni ni da zama da mutane kafin ka zo na zauna da mutane na sha wahala wa alatu bani isra'ila ashaddul mu'alaja na zauna ina ta magance matsalolin bani isra'ila matuka na sha wahala na tsanantu da yawa a toshe wannan ƙofa su buɗe a toshe wannan ƙofa su buɗe na wahala da su annabi musa yake faɗa wa manzon allah wannan amma ga shawara farji ila rabbika fas'alhu takfifa li ummatika to tunda baka yi nisa ba ai ba nisa tsakanin ko inda iya sama tafi da ne shi annabi musa ya ce to shawara zan baka duk da kai ne shugaba kai ne jagora duk ka fi magun allah to amma ina baka shawara ka koma ka remi nema wa al'umma ka sauki ku duba yadda shi wannan mazon yake san al'umma sama sauƙin ba dan karan kansa zai nema ba dan al'umma zai nema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahur rahim bil mu'minina rahur rahim har manzon Allah kalmomin sa na kace ya ce ummati ya rabbi ummati ummati to amma ga al'umma nan ta mai butulci yanzu ga al'ummar yanzu yadda take da sunnar manzon Allah manzon Allah ya ce ai aqi manzon Allah ya ce ga yadda yake so ai aqi ita al'ummar da maganganun manzanta na ƙarshe a kanta yake an ci abubuwan da manzan Allah ya cika da shi dab da rasuwarsa magana akan asalatu wa ma malakat aymanukum ummati ummati magana akan sallah da magana akan matan aure da kuma magana kan ainihin al'ummarsa har ma wata ruwaya ta zo jibril alaihi salam ke cewa ya rasulullah ai al'ummarka tana nan akan gwadabe na kwarai har zuwa alkiyama ba za a samu wanda za su kauce hanyar daidai ba ma'ana ba za a samu wanda za dukkan su za su bace ba dole za a samu nasu akan hanyar daidai yace ba wani nake so na ji ba sai yake cewa ai Allah ya ce ya rasa yanda kai ne farkon shiga aljanna to haka nan al'ummar kai ce farkon shiga aljanna daga nan mazan Allah kuma hankali sai fara kwantawa ummati ummati to aka ce ka koma ka nema al'umma ka sauki a gun Allah to amma yanzu manzon da ya ma wannan ya ma wannan gata da a ce bai koma din ba wallahi da dole kai sallah hamsin dolen ka ne wannan har in kana so ka zama musulmi ka tsaran samun aljanna wala kai sallah hamsin kaga ba zuwa gun aiki ba zuwa gona to yau me zaka yi sallah zaka yi ko neman abincin zaka yi ai ba zai yi ba sallah dai hamsin dai a dare da yi ne to in ka yi da ai kai aiki to kaga amma da yake shi Allah ta'ala iya son manzonsa ba abin da manzon Allah zai nemi Allah bai masa da manzon Allah ya ji shawaran annabi Musa ya koma faraja'atu sai manzon Allah ya koma fa wada'ani ashara iya zo ya ce to Allah na zo dai ma wa al'umma da sauki to an rage ma goma ku je ku yi arba'in ana nan dai ku ku je ku yi arba'in in ji Allah an rage goma farajatu ila Musa manzo Allah ce sai na dawo ga Annabi Musa alaihi salam dai fa kala mislahu sai ya faɗa mun kwatan kucin abin da ya faɗa mun da ummata kala ta sabi'u kenan al'umma ka ba za ta iya ba arba'in din mata mata je ka ne maragi yace farajatu sai na koma fa wada'ani ashara sai aka sake rage mun guda goma farajatu ila Musa sai na sake dawo zuwa ga Annabi Musa fa kala mislahu sai ƙara faɗa mu magana kwatan kucin ta ɗazu al'ummar ka dai talatin ɗin ma ba za ta yi ba ta koma ta nema sauki faraja'atu maza na ce sai na koma fa wada'ani ashran sai aka sake rage goma faraja'atu ila Musa sai na dawo zuwa ga Annabi Musa alaihi salam fa kana mislahu sai ya faɗa min magana kwatan kucin ta ɗazu 20 ɗin ma ta yawa ba za ta iya ba faraja'atu fa umirtu bi ashrin da na koma karo na hudu zaka ce ku je ku yi goma a rage goma fa umirtu bi ashri salawatin kullu yawm sai aka ce to yanzu ku je ku yi sallah guda goma a kullum fa raja'atu hina dawo fa qala mislahu sai annabi Musa ya ce goma ma ba za su yi ba goma ma ba za su yi ba fa raja'atu hina dawo fa umirtu bi khamsi sai aka ce to aje yi guda biyar to wannan shine tarihin tabbatar da sallah guda biyar akwai gudunmuwar annabi Musa a jiki ko ba haka bane kaga nan a gubi Musa bin Humay mu ne muka fi cancanta da annabi Musa a kansu dalilin sa sanadiyarsa da jin shawarar da manzon Allah ji tasa da rashin girman kai irin na manzon Allah mu duka sai aka sama wa al'umma sauki kuma wannan zai nuna mana kan cewa duk iliminka duk yadda kai da abu inda aka ce wane ya gabace ka abun nan to akwai wata kibura da ya sani baka sani ba an gane ke ko amma da yawan mu yanzu duk wanda ya zo ya hau wata kujera to shi fa duk abin da magabacin sai a banza ne duk alkhairin da ya wallahi ba zai nuna ba kuma inda zai yi wani abu wanda in ya dora kan abin da ya gada din zai zama maslaha ga al'umma ba zai ba girman kai da siyasanci da gidajencewar kai da komai ma yi cikin wannan kana ganin alkhairi wai dan kai ne yanzu aka sai ka ki domin kar kai a ce kan kwaikwaiwa ne ka san dai martaba dai bayan da za ka haɗa annabi musa da manzon allah a daraja ba zai yiwu ba to amma manzon allah ya karɓi shawarar annabi musa kuma zai karɓi shawarar annabi musa ya je kuma ta dawo maslaha ga al'umma kuma bai rage mai martaba ba bai rage mai girma ba hatta ba ma annabi musa ba manzon allah ya karɓi shawarar mace ma akwai ummul mu'mina maimuna bint al-harith ɗaya daga cikin matansa an je manzon allah ya nemi zai je umara bayan an yi wajen shekara bakwai da hijira karan farko sai suka ce ba zai je ba warai shawa ba zai je umara ba ya za a ya za a suka ce to sun dai yadda a rubuta yarjejina sai shekara mai zuwa ya dawo daga nan sun ci birki ba su karasa garin maka ba da aka yarjejina aka rubuta aka yi komai ya to a dawo gida amma kowa wanda ya taho da hada ya je yanka wanda zai aske je ya aske sai mu koma madina Allah kai mu bude mu dawo to a lokacin sahabbai suke ganin kamar hukuncin su suna ganin a shiga da karfi a je a yi umara kawai sai suke jin nauyin abin kamar ba za su yi ba sai ma'aikin Allah ya koma zuwa ga maimuna Allah ta Allah ya kare da ita yake cewa mutane na za su yi irin abin da mutanen annabi Musa suka masa amma za su haraka in na ba su umarni ba su yi ba Allah zai fiye da su shi take cewa manzon Allah menene ya faru ne shi take yake cewa da ita na ce su yi asiri yankan hadaya mu koma gida amma na kowa iya nauyin jiki bai tashi yayi ba sai ta ce to ga shawara ka je cikinsu ka zauna ka kira wanzamin kai ma aski ka kama hadayarka da kanka ka yanka ka kyale su karka ce musu komai mace ta bada wannan shawara manzo Allah ya je cikinsu ya zauna aka masa aski ya yanka hadayar sai kai kuma kowa ya tashi yake kuma kowa ya tashi yake to kaga ai ana karɓar shawara hajji yake ko amma da wani mangara yau ana karɓar shawaran hajji amma karka ce duk abin da hajji ta faɗa ba za ka yi ba ana karɓar shawararsu tun daga manzon Allah ya karɓi shawarar matarsa kuma ta zama zalaha ga duniya Allah ta'ala ya samu dace ina ganin zamu tsaya nan insha Allah lokaci yayi idan mun dawo zamu dora kan wannan batu insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan wannan kuma shine darasin mu na biyar kenan ko darasin mu na biyar a wannan littafin insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka ya samu yi lafiya mu gama lafiya to Allah ya bashi lafiya to akwai ɗaya daga cikin yan uwan shugaban kwamiti na masallaci alhaji sa'id dan uwansa ya samu hadarin mota kai muna ba addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sa kafara cikin abin da yi akwai ɗaya daga cikin yan uwan masu zuwa majalisar nan malam Usman shi ma yace ya faɗa yan uwa ya suna cikin jarabawa ta karatu yawa suna karatu sun fara jarabawa ya buƙatar addu'ar mu akan Allah ta'ala ya ba su nasara da su ɗin da mu duka da masaniyar komawa duka Allah ta'ala ya ba mu nasara ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya na'am na'am to ita sallah yadda take in dai har an yi ta din kamar yadda shari'a ta koyar kamar ayar da kawo da cikin suratu al-asratul ankabut sallah tana hana alfasha tana hana manya manyan zunubai kun babu abin da ke zama matsala ga dan adam wajen rashin shiga sarjina illa kaba'ira da manya manyan zunubai amma ƙananan ƙananan zunubai matukar mutum iya sallah kyakkyawa tana goge masa su tunda ce as-salawatul khams mukaffiratun lima bainahunna ita wannan sallah guda biyar din da muke in dai ƙanana ƙananan laifi ne to daga wannan sallar zuwa wannan tagogi daga wannan zuwa wannan tagogi kaga matukar sallar ta inganta kuma ka kame daga kaba'irai ba ka yi to mutum zai je gaban Allah bai da zunubi an fahimci wannan kuma ita kanta sallar in dai ta tsayu da kanta ana yin ta yadda suna ta koyar to dan adam ba zai aikata ka ba irin zunuba domin tanha an da fahasha'i wal munkar har in ka ga mutum iya sallah iya aikata ka ba irin zunubai to ya dai bincike sallarsa gaskiya akwai matsala a sallarsa domin shi faɗin Allah ya ce tabbas duk mutanen da suke sallah ingantacciya to sallah za ta hana su aikin albasha da munkari wannan shine isin baɗin da malamai suke yi idan sallar ta tsaye za ta hana kaba'irai idan kuma ƙananan zunubai ne tana goge kanta da kanta kafin su Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa to akwai da mai wa alaikum assalam wa rahmatullah ya halatta a sallar nafila ya halatta ka karanta fatiha ba sai kasa da sura ba ne na inda sallar nafila ce ya halatta ba abin da ya haramta ne ya halatta insha Allah wa alaikum salam zakka ga malam da kadar na kusa da kai yawa a gudu katsai kasa da kai to mu amsa a bisa ka'idar da aka yi ko cewa a galabiya tambayoyi ana so a rubuta su gaskiya domin kasar kasar aiki ana so tambayar ta shiga cikin karatu domin za ta ba da fa'ida an fahimci maganar e irin tambayoyi musamman abin da suka shafi tambayoyi masu muhimmanci ana bai yan uwa hakuri da Allah a rubuta su domin karatun da muke a yanzu karatu ne wanda ake documentation ɗinsa wanda ko da nan gaba an samu wani mai dama zai iya sashi a gidajen rediyo kuma za a fahimce shi matukar fahimta kuma tambaya tana da matukar muhimmanci a cikin sha'anin addini to amma za mu alfarma mu amsa mata ta kai yanzu insha Allah mun sani daga nan gaba kuma duk wanda zai iya zuwa ya rubuto ya kawo tambayar wai Allah a rubuta a karanta ta bada mana insha Allah Allah ya samu dace na'am eh kanin sa kanin kamar karba kai kake daukar nauyin sa 100 bisa 100 ba idan da gidansa da iyalinsa iya abincinsa iya rike kansa zaka iya bashi wanda ba zaka ba zakka ba shine wanda kake daukar nauyin sa 100 bisa 100 ɗanka iya ƙarƙashinka matarka mahaifanka in dai duk hidima kai kake yawa mutum ba za ka bashi zakka ba amma duk cikinsu kuma in dai hidimar ba masa kake ba dafa masa kake yi to za ka iya bashi zakka amma kamar mata kaulan wahida ba a bata zakka tunda ita matan aure dukkan hidimar ta naka mijinta to matar matar ka ba za ka bata zakka bai daga mata kyauta amma kanin kan baka dauka nauyin za ka bashi mahaifin kan baka dauka nauyin za ka basu amma duk wanda kake dauka nauyin sa 100 bisa 100 ba za ka bashi zakka wannan shine insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaykum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh